tu ya shiga sai na ga wannan wannan wanda suke da wannan karamin ziyaratul waris za mu karanta kuma na ga na wannan karamin bai ziyaratul waris din bai cika ba wani ruwaya aka kawo dan gajere akwai ziyarar da ake cima ziyaratul waris wanda ya fara da assalamu alaika ya warsa adama amma anama fatihu ya fi dan tsawo ziyaratul waris ne amma na ruwayan na mafatihu ya fi tsawo kenan wanda suke da ɗan ƙaramin nan ba za su gani ba amma masu mafatu za su gani idan mutum ya duba ayyukan ranar ashura ba ziyara ba ba a ɓangaren ziyara ba a mafatihu ayyukan ranar ashura zai ga ziyaran waris cikin mafati أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب القصر والزمان أرواحنا له فداء insha Allah ah, mun so ya zamana mun yi ayyukan ashura kamar yadda muka saba amma wa'annan abubuwan da suka faru da wanda aka yi shirin aukarwa yau ya ɗauke hankalin mu jiya kuma na yau kuma wanda ya suka faru yau sun sake ɗauke mana hankula ya mai da ashuranmu lokacin jaje ga ba kawai ga abin da ya faru a tarihi ba har ma ga abin da ya faru da mu a yanzu wannan ko babu komi abin da yake nuna mana shine ainihin jajen ashura ba mujarradin tarihi ne ba wasu suka rika cewa wani dan me kuke yin jajen na kuna sa bakin kaya kuna ta koke-koke kuna buge-buge abu ne ya uku ya riga ya wuce kuma bakin cikinku da dukan kirjinku da sa bakakken kayanku ba zai sa abin ya dawo ba ko da ba a kashe husainin nan ba da yanzu ba zai kasance yana da rai ba da tuntuni ya mutu to menene dama duk mai rai zai mutu kuma dai ya riga ya mutu kuma tarihi ya riga ya wuce to me yasa kuke zakulo abin da yake ya riga ya wuce to sai mu ce musu in ma har baka iya gane dalili ba, baka san hikimar da ke cikin wannan ba to yanzu muna da tambaya me yasa yanzu ake harbin masu wannan mujarradin koka din me yasa ake kashe su idan mutum yana kukan mutuwa na wani ya mutu tun tun tun tun ya riga ya wuce kun- kukan nasa bai da wani amfani ya zo ne yana kuka to yanzu in ka gan shi to ya- ya- ya cutar da kai da mene muƙaddara ka sami wani mutum ya tsuguna yana kuka yake an a- almarori akan faɗi wani bayani irin wannan ka ƙaddara mu ka sami mutum yana tu- ya tsuguna yana ta kuka yana ta kuka sai ka ce kukan me kake yi sai ya ce an ba shi labari ne ya faɗi sunan wani ci an ce mashi wane yana jin yunwa shi yasa yake ta kuka an ce to ai ba kuka za ka yi ba je ka kawo masa abinci ne ya ci sai ya ce ai wanda ke jin yunwa tun ba, ba, ba- shi ma kanshi bai san shi kakansa ne ya kuma riga ya mutu shi ne kake kuka ce ai yana kuka ne an ba shi labarin kakansa yana ya ji yunwa shi ne yake kuka me za ka ce ma wannan mutum ce to ga mun ka bai da wani amfani tun da yake ya ji yunwa ya ga mijin yunwan ya zance ya kare da daga baya mai faru bayan ji- ai daga baya ya sami abinci ya ci to amma dai yana kukan wannan ne za ka ce to ai bai da wani ma'ana tun da ya riga ya wuce su abin da suke so su ce mana kenan to mu kaddara haka nan ne in kaga mutum yana kuka kukan da bai da amfani kun baya nufin komi to akwai bukatan ka buge shi ko ka zage shi ai sai ka wuce kawai kakanka ne ji yunwa shi na kaji ko to shi kenan Allah kiyaye sai ka wuce abinka tun da kaga kukan baya da amfani saboda haka sai ka wuce kawai abinka to amma menene na kai na kai mishi hari me yasa kuma suke damuwa dangane da wannan kar a- kar a tsago da magana ashe sun san maganan tana da rai domin shi imam hussein ya fito ne domin raya addinin kakansa wanda yake nufin an matar da addini kuma a wannan yunkurin sai aka kashe shi sai wanda suka kashe suka kafa mulki suka kuma zartar da addini kamar yadda suke da bukata yawansu ya zama shi ke da iko har ya zama ainihin sun- sunnansu ta ta wanzu ya zuwa yau dinmu to sai wasu na tunanin tun da ainihin ya fito ne don wannan kuma ya rasa mataimaka yanzu su za su taimaka masa wannan yana nufin mene kenan ko gaya mini wannan abin da yake so ya tabbatar zai tabbata ke kuma imam ya gwada mana nasara ta hanyar sadaukarwa shi jininsa ya baya sai ya zama na su kuma sun sa takubba ne shi sai ya zama na ainihin shi ne ya yi nasara ba su ba domin yanzu yanzu shi yanzu shi al- su abin da yafi- ha- yake hankoro ya wanzu har ya zuwa yau dinmu kuma yana nan yana tashi amma nasu ya tafi ya zama tarihi nasu ne ya zama tarihi ba na imam Hussein yanzu har fadan yazidu babu fada din abinda zake tunatar da mutane cewa akwai fadan yazidu shine inda kabarin saida ruƙayya yake wadda ainihin ta- ta- take ta kuka don ya sa su ya sa su a wani kangon gida kusa da fada tana ta kuka har kukan ya ta- ya ya hana shi sukuni ya ce wa me wannan aka ce ai yar husaini ce tana ta kuka tana son ta ga babanta sai ce a kai mata shi a gida. wato kansa to sai aka kai mata a tasa ta ce ai ita ba ta ce tana jin yunwa ba ne of course tana jin yunwa amma ba yunwa ya dame ta ba. ba abinci take ce ta ce tana son ta gaba banta ne aka ce ai abin da kike bukatar ne aka kawo miki ta ce babanta take so aka ce to ki duba mu ai baban naki ne to da ta yaye kyallen da ke rubuta da shi sai ta ga shine ta rubuta akan ta ta kuka har ta cika to a nan ne da yake kango ya sa su a wani kango kusa da fada sai imam zainul abidin ya tona wuri ya bizne ta a nan a kabarinta a wannan kangon gida ne bayi da rufi to yanzu wannan inda imam zainul abidin ya rufe ta a kansa akwai kubban zinari wanda kake iya hangowa daga nesa kubba ce aka yi na tsintsan zinariya tsintsin zinariya ba tare da an ca tsintsin zinariya da shi aka yi tulluwan da za ka iya hanguwa daga nesa aka yi mata dari na tsintsin zinari to da yake tarihi ya nuna kusa da fada ne to shi ne za ka fara tunanin ko wajajen can ne fada domin ba fada kaga ita da ya ce a kai ma- a kai ma- a kai mata kan babanta ita ambatanta yawon sunanta yawon zu mutane na da fifi suna zuwa wurin ziyartanta ba wani lokacin da za ka kafa ke ɗaukewa a badar abidina a wurin dare ne ko rana alhali yazidu yanzu ba za ka iya cewa ina ne yake ba ko menene ke tuna maka da yazidu ko da kofi ma ba za a ce wannan kofin da shi yazidu ya sha ruwa ba ko kuma ga menene na yazidu to bugu da ƙari ba kawai ambatonsu ne ya ambanta yawansu ba a'a da'awansu tawon da'awan imam tawansu abin da yake kira a kai yawansu su ko abin da suke ƙoƙarin su kare ya gushe shine gidan sarauta gidan sarauta kuma ya gushe sarautan ta wuce to wannan shi ya ba da misalin nasarar jini a kan takobi jini ya yi nasara a kan takobi to har yanzu zancen kenan su yanzu abinda su mutane mutane su koyewa yau ban san ko an san su a bbc ba amma dai wakilin bbc ya tambaye ni ya ce ya muke ganin za a kawo za a magance irin wannan abu gashi ya auku a nan zare gashi kuma an sake maimaita shi a fatusko ya za a yi na ce a ga dukkan alamu ita wannan gwamnatin za ta ci gaba da kashe mutane za ta yi ta kisa ne har sai kisan ba zai yi wuta yi ba ga dukkan alamu abin da za ta take saboda kisan da za su suke suna ganin kamar shine zai kawar abin da zai kawar da abin da baya so za su so kai ce za su ci gaba da kisa ne har sai ya zama mutane sun dago su ya zama ba zai yi a kashe su yanzu kan mutane sun zauna ne sun yi shiru abinsu to kuma shi kenan kisan za a tafi har dai sai lokacin da suka dago ya zama ba zai yi a kashe su kasan kuma wannan me yake nufi yana nufin su nasara ta zo kenan ala dole amma ga duka alamu sun da ba su da wani makami ba magana za su yi ba ba ilimi suke da shi ba ba wani ilimi suke so su wanzarwa ba kuma illa iyaka kawai su makami su shine su kisan abin da ba su so abin da ba su za su kashe suna ganin wannan ne kawai zai kawar da barazana ga nizamin ikonsu da su kashin kansu kuma ya hana wannan abin da suke gudu tabbata to amma kuma shi jinin da suke shekarwa shi zai kawar da su shi kuma zai tabbatar da abin da ba su so wannan shine ne saboda haka su suna suna tunanin ko za mu ce musu a ai mu ma za mu kai hari ne kamar da suka yi ta tsammani ce a kowa ne da irin nasa makamin ai naku ne kisa mu ba kisa kashe mutane muke mu muna raya mutane kun ba mu san ta inda za a yi a ce kai kana son kai kisa ya zama yara ka kashe yara ƙanana domin wanda suka kashe a photoscope mafi yawansu duk yara ƙanana ne na farko da yaran da suke misalta wannan iyalan gidan annabi wanda aka kamo din na biyu kuma yaran gari da suka bi suna kallo to a kansu aka wuri gaban aka mafi yawan wanda aka kashe yara ne kanana don galiban ana wannan yara yara suka rika bi ne suna kallo to wannan wannan sai ya nuna mana cewa to ashe lallai abu ɗaya abu guda ne abinda yazidu ya guda na gan yana yana yana kokari da kuma abin da yake son ya tabbatar abin yana son ya tabbatar da mulkin su da ikon su da da daukakan su da da izzan su akan al'umma yana kuma jin tsoron Husaini da da'awansa don Hussein ba ya zo mujarrarin ya ce shi Hussein ne yana son mulki irin na Yazid ba a kamar yadda ya faɗi inni lam akhruj asharan wala batran wala zaliman wala mufsida wala mufsidan wala zaliman ba fitowan irin wannan fitan sarakai ba ya fito ne yana son ya gyara a al'umman kakansa yana son ya umarni da ma'ruf ya hana munkari ya tafi a matafiyar kakansa muhammad sallallahu alaihi wa da babansa amirul mu'mini ali bin abi talib alaihi salam to haka nan kaga wannan manufar ta fitan fita na, na bayan allah ba na azzalumai ba da kuma neman gyara al'umman muhammadu da kuma yin umarni da mai kyau da hana mummuna da bin tafarkin annabi da amirul mu'mini wannan shine ba su so ba kuma shine yanzu su- har yanzu kuma in mutum ya duba sai ga shine lalle ba ba wata tantama irin abin da na farkon suka guda shi wa'annan suke gudu kuma su wa'annan ma su ne wa'annan domin kuwa shi ma yazidu ai dan uwan su ne dan uwan su ma ainihin daulolin duniya din ne wanda suke da iko a lokacin daular romawa a wannan lokacin domin su- har ma har ma a jini su romawa ne har a jini da kuma da, da kuma itikadi su romawa ne don haka ne ma ainihin muawiya lokacin da aka ce shi shi ne yanzu sarkin musulmi da naɗin wazirinsa amur bin al'as ya aika am- loka- lokacin kafin ma a yi wannan yarjejeniyar kai lokacin da aka ya- ya ayyana kansa a matsayin sarki a sham yana jin tsoron ko abin zai tabbata ko ba zai tabbatar sai ya kira amur bin al'as yana neman shawararsa ya ce yana fuskantar barazana guda uku na farko Ru- Rum, ƙasar Rum, an aiko masa shirin yaƙi, kuma ya san ba zai iya yaƙin Rum. ba. Na biyu, kum- ga wasu 'yan tsagera da ya tattara ya zuba a kurkuku masu aikata 'yan miyagun laifuffuka na sace-sace da sauransu sun ɓalla kurkuku sun gudu kuma yana jin tsoron irin abin da su iya haddasa. Na uku, Ali bin Abi Talib. yana shirin kawo yaƙi da shi sai amur bin al'as ya ce wannan sa sauka ne ya ce shi yasa na kira ka ya za a yi ya ce su wa'annan da suka balla kurkuku criminals ne kawai ka aika da dakarunka kawai su bi su bi su duk inda suka gani su harbe halas shi ko sarkin rum aika masa da kuɗi da kyawawan mata shi ko ali ka sani sarai shi ke da addini sahihi shi ke da addini abin da ya ce mai shi ke da addini kuma yana da rabo wajen yaƙi to saboda kaga ali yana da wannan akwai shi da addini gashi kuma wajen yaƙi fa yana da ka san shi yace shi yasa- to ya za a yi yace wannan ka ba- ni na san yadda za a yi wannan ba za a iya maganin shi ba sai da yaudara yaƙi ba za ka iya yi masa ba amma sai dai da yaudara abin da yasa nake kawo muku kissa nan shine shi yadda aka sasanta da sarkin Rum da sarki da ya aika ma sarkin Rum da akwatuna shaƙe da zinarori da kuma 'yan mata kyawawa 'yan mata larabawa aka je aka kwakwaso ko 'yar waye ma aka ɗauko in ta yi shikenan aka tura ma sarkin Rum da sarkin Rum ya ga an sassauke akwatuna ya ce menene haka aka ce mu'awa ne aiko da kyauta aka yi- aka kuma jera mashi mata aka ce kyawun matan laraba ne mu'awa ya kawo masa kyauta to dama yana shirin zai kai mu mu'awa ya hari sai ya ce ashe dan uwana ne ni nake shirin ya kai ashe dan uwana ne har sai zance ya kare taka nan na, na, na rumawa ya- na- rumawa suka zama suka tafi tare shi ya ɗauka maƙiyinsa ne ashe mabiyinsa ne bayan kashe amirul mu'mini da yarjejeniyar nan da aka da imam hassan al-mujtaba alaihi salam sai ma'awaya ya so kashe imam hassan al-mujtaba da guba ya ta aika mashi da guba amma sai ya ci bai bai- baya mutuwa to sai ya aika ma sarki rum yana son guba mai kisan farar ɗaya sai ya ce masa mu ba mu kashe mutum da irin wannan guba sai maƙimu ya ce ai wato ba maƙinka zan baka kashe ba sai dai in maƙina ne sai ce ai wanda nake so in kashe ubansa ya so ya kawo ma ya kawo ma rum hari to sannan sai sarki mu da rumu ya bashi kun san wanda yake nufi da ubansa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi don annabi ne aka san ya kai harin tabuka lokacin da roma suka yi kuwa za su je su kashe annabin da duk wanda ya imani da shi shi kuma manzo Allah ya sa aka yi kuwa duk wanda ya imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba a dauke masa ya fito da can da sarkin rum ji labarin shi annabin ya zo da duk wanda ya imani da shi sai Allah jefa masa razani sai kwashi sojojin su ku gudu yakin da ba a yi ba kenan to sai ce ta ai ubansa shi ya so ya kama don amirul mu'minin a tarihi ba lokacin da ali ya so ya kai ma sarkin rum hari ko sarkin rum ya mishi barazana to sai sai sarkin rum ya aika mishi da guba mai kisan farar daya ya aika aka ba imam hassan ya ci ko aka sa mashi zuma aka ba shi zuma aka zuba a nono ya sha ya zama ya jinyan kwana arba'in har hantarsa ta da gwargwaje tana zuba kamar jini to kun ga kenan a yau waɗannan daulolin da suke iko da duniya wanda rumu ta wancan lokacin ta misilta wanda yanzu daular america ke misiltawa ke misaltawa suke da agent a wancan lokacin ma'awi wanda ya zido ya zama shi ma wannan agent kuma a yau mu kuma muna da karnukansu a abuja rumun wancan tana da yazidu rumun yau tana da karnuka a abuja kuma ita take zuwa mati duk abin da ta ga dama za abin da suka dama suke yi kuma abin da suke da bukata kawai shine su ba su dauki ba su dauki mu a matsayin yan adam ba hatta karnukan nasu ma ba su dauke su a matsayin mutane ba duk ba suna da daraja ne ba a wurin su abin da suke da bukata kawai in akwai dukiyar da za su iya diba a nan su share mutane su kiwa shi ya janyo abin da suke aikatawa a arewa maso gabashin ƙasar nan domin wannan area na borno da duk inda tsohon tafkin chadi yake wanda yanzu ya cike ya zama ya koma gajere amma ana jin duk borno na cikin tafkin chadi da ma fiye da rabin yobe da bangare na arewacin adamawa da kuma wani bangare a cikin kamaru da chadi da nijar to wannan area america ke take so ta mamaye kuma tana son ta share mutane ne a wurin kawai gaba ɗaya kawai manufan ke share mutane suke so su yi gaba ɗaya ya zama ba bil adam a sai nadiran yan kadadin za su yi musu leburanci kuma sun fara aiki kuma da sanin wa'annan karnukan nasu tabbas da sanin ebele da paul biya da idris debi tabbas su sun sa abin da ake nufi da tsohon gwamnan borno lalle sun san wannan maganan sarai kuma da gaske suke za su share mutane ne a wurin kankan kuma sun fara to ba sun ayyana abu ɗaya suke jin tsoro abu ɗaya suke jin tsoro harkar musulunci don shi yana neman ya dawo da addini sahihi shi yasa ma suka fito da nizamin wani kira da suka kira shi wani addini wai addini ne wai da sunan addini inda abin ya kasa koyowa a kanmu sai suka fito da kalansu harbin zaria soja suka yi ba su isa su ce mata ba su ce ba su ce mana wata kungiya ce ta addini da ba a san ko su waye kuma gashi yau na yau a fituskun shi ma soja suka yi wani kuma bai isa ya ce mana wannan abin hadari ne ba don shiri ne mummunan shiri kamar shirin da suka yau akan ashura mu ne mummunan shiri suka yi kuma sun zo da jami'ai da miyagun kayan aiki don nufin aiwatarwa Allah ne bai yarda su aiwatarwa kuma duk sun ɗauki duk makatakan da suke suke so su ɗauka wajen aiwatarwa kuma ga dukkan alamu ma yanzu ba sun ba sun bari ba ne ko yanzu da ake cewa wanda za su tafi sabon gari su haɗu abi ai da ya kamata a gaya musu cewa an ga wasu ne waɗanda su soja ne amma da ba, ba kayan sojoji ba cikin cikin staff quarters na railway kuma su ma'aikatan staff quarters ne suka lura sun gansu suna harazin mutane in za su wuce sau haka ake son in za a wuce kar kar mutum ya je ya gilma shi kadai duba musamman mai za su yi mishi to kun wanda yake balo-balo shi ma irin wannan ne haka ga abin je shi ne yau ba wani bambanci shi yasa kuma kake ganin suke ganin ita wannan kira na imam hussein shi suke jin tsoro duk sauran mutane 'yan kallo ne kawai to za a ci gaba da wannan har ya zuwa lokacin da abin zai dago kuma wala Allah shi wannan hanyar da kuke bi kuke ganin shi za ku dan kwafar to shi zai dago da shi don yanzu har wanda ma shi yake ganin shi dan kallo ne to kun an shigo da shi ciki harbin potus kuma ya shafi kowa a garin in ma ka ce ko kai dan menene ba za a rasa ko ɗanka ko wani naka ba ta kowane hali ya shafi duk mutumin fitusko to da tsakiyar gari aka ji aka sadar da zo mutane aka wurga ba to yanzu da wace manufa kuna tsammanin soja zai kasance yana da bama bamai haka kawai haka kawai yana da bama bamai sai ya zo zai wuce wurga ballantana masu kare kaina da wannan irin motar da suka zo nan kusainiya suka harbi mutane ranar asabar irin shigen irin ta ne suka je suka yi ta harbi a can wannan yan motar da ake ce mota mai sulke to insha Allah muna da namu irin makama ba irin yadda kuka so sani ba namu mun riƙe Allah ko kuma kuna da bindiga kuna da bindiga kuma ga dukkan alamu kowa zai ta amfani da aiki da, da makaminsa ne ba mu tsammanin za su daina kisa ne don haka ya kamata ya zama kowane mutum ya shirya ne kawai tun da yake wannan amma wanda suka ɗauka suna muzaharan ashura ne kawai za su koma shikenan an tafi yaran da suke misalta yaran gidan annabi su aka wurga mu ba da 'yan kallo da suka bi su ɗu yaran gari yanzu rututu ba su ya zuwa yanzu an ce adadin wanda wanda suka cika sun kai 29 saboda akwai masu yawan da suka ji rauni kuma ga alama wasu ba rayuwa za su kuma na cewa tun ana 21 ya ci gaba da karuwa aka ce ya kai 23 aka ce ya kai da shida yanzu na ke ce mako ya kai da shida aka ce man ya kai da takwas yanzu kuma kafin a wannan yanzu an ce a ɗaya ma ya ƙara cika yanzu an kai 29 ba mu san adadin nawa ne karshe zai kasance amma in kaga hotunan galiban su yara ne kanan yaran kuma da yawan su mata don haka yadda muke tsinewa yazidu a matsayin karen rumu haka za mu tsini mai ebele a matsayin karen america da duk mai kaunan ebele da duk mai goyon bayan ebele idan sarkin gargajiya ne yake goyon bayan ebele alasa idan an ya gama sarautan ko an kashe shi ko an fitar da shi ko boko haram sun kashe shi ko kuma ya mutu ko an tsige shi ya sa jininsa har a naɗa ƙasa ba za su sake sarauta duk mai goyon bayan ibeli duk sarkin gargajiyar da ke goyon bayan ibeli ala sa jininsa ba su sake sarauta ba har a naɗa ƙasa kai ma ala tsine ma mai goyon bayan ibeli ala tsine ma mai goyon bayan ibeli kamar yadda zai tsine ma ibeli kamar ya tsine ma ibeli kamar yadda ya tsine mai zidu da duk mai goyon bayan su da duk masu goyon bayan su don wannan aiki so suka yi wannan aiki na rashin imani don ba da tsamman wani wata zuciya irin wanda yake a ce ko da zuciya ta bil adama ka ga yara ka wurga musu ban wannan ba zuciyar dan adam bane zuciyar dabba kai ko dabba ma wallahi kila dabbobi ma su kai ni kotu su ce ya zan ce musu haka na ai su ba su yin haka don zaki sai ai ta wuce a gaban shi ba ruwansa sai in ya ji yunwa ya duba agogo ya ga lokacin lanci ya yi shine zai in ya dimfari bareyi in ya kama guda ya shikenan saura sai su ta wucewa bai damu da su shi abinci yake ci kamar yadda muke yanka dabba mu ci shi ba yana kisan kai bane ba za ka ga zaki ya banke barewa ya tafi ya barta ba sam abinci a wurinsa abinci ne kamar mu ma muna yanka ai awaki ko to kamar haka nan ne saboda haka dabbobi ba namun daji ba miyagu ne kamar wa'annan ba amma wa'annan mutane ba zuciya ba rahama irin wannan mun ji ba ku son mu amma menene ku yi wani abu na daban amma menene kisa kawai kuma kowa ne za ku kashe har da yara ƙanana kisa kawai kuma kowa za ku iya kashewa
ko da ake yaƙi da ba a kashe mace in ana a bajan fama kuma yaƙi ma'anansa yaƙi gaba da gaba wannan yana da makami wanda makami su su- sam sojan Najeriya sam bai san yaƙi ba sam da kuma yaƙi za a jarumci sojan Najeriya da yaƙi da zai zo a guje ne wanda gashi ma da suke su ce ko inda suke tursasa mutane wata mota ta yi abin nan ai, kam- ba zan faɗi sunansa da Hausa ba ta- ta ce tus mota ce ta yi irin hama din nan ya ƙara a wajen ɗan kande nan da nan sojoji suka zubar da bindigogi suka zuwa a guje saboda su kisa kawai suke so su yi ba su son su mutu idan ka je ƙarin bindiga ba sai ka riƙe bindigan ka gaya me yake faruwa ba a sojan najeriya zai zuba a gujin saboda shi bai tunani baya tunanin zai yi yaƙi yana tunanin zai yi kisan kai ne madara kawai madara kawai ba, ba, ba mayaƙi ba kisan kai kawai ke tunani ya sami mutum baya da makami ya kashe to shine sai zai har yana ɗikirin da kansa ya kashe mutane kan
to mun ɗauke lokacin na so mu karanta ziyarar waris akwai shi bai bai da tsawo a nan amma wanda nake da shi a nan yana da ɗan tsawo in mutum ya duba na mafatihu zai gan shi da ɗan tsawo akwai masu mafatihu ko? a duba ziyarar ay- ayyukan ranar ashura za a ga ziyarar waris wanda ke ɗan wannan ƙaramin yana akwai ziyarar waris amma za ku ji kalmomin da babu a cikin السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح أمين الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد رسول الله السلام عليك يا وارث النبيين وأمير المؤمنين وسيد الوسيين وأفضل السابقين وسبت خاتم المرسلين وكيف لا تكون كذلك سيدي وأنت إمام الهدى وحليف التقى وخامس أصحاب الكساء ربيت في حجر الإسلام ورضئت من ثدي الإيمان وتبت حيا وميتا السلام عليك يا وارث الحسن الزكي السلام عليك يا أبا عبد الله عليك أيها الصديق الشهيد السلام عليك أيك- أيها الصديق السلام السلام عليك أيها الوصي البر التقي الرضي الزكي السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وقناحت بساحتك وجاهدت في الله معك وشر وشرت نفسها ابتغاء مرضات الله فيك السلام على الملائكة المحبكين بك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما عبده ورسوله واشهد ان اباك علي بن ابي طالب امير المؤمنين صلى الله عليه واله وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين وامام مفترض افترض الله طاعته على خلقه وكذلك أخوك الحسن بن علي صلوات الله عليه وآله وكذلك أنت والأئمة من ولدك أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حتى جهاده حتى أتاكم اليقين من حتى أتاكم اليقين من وعدي وأشهد الله وأشهدكم أني بالله مؤمن وبمحمد مصدق وبحجكم عارف وأشهد أنكم قد بلغتم عن الله عز وجل ما أمركم به وعبدتموه حتى أتاكم اليقين بأبي وأمي أنت يا أبا عبد الله لعن الله من قتلك لعن الله من أمر بقتلك لعن الله من شايع على ذلك لعن الله من بلغه ذلك فرضي به أشهد أن الذين سفكوا دمك وانتهكوا حرمتك وقعدوا عن نصرتك ممن دعاك فأجبته ملعونون على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله يا سيدي ومولاي إن كان لم يجبك بدني عن استغاثتك فقد أجابك رأيي وهواي أنا أشهد أن الحق معك وأن من خالفك على ذلك باطل فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما فأسألك يا سيدي أن تسأل الله جل ذكره في ذنوبي وأن يلحقني بكم وبشيعتكم وأن يأذن لكم في الشفاعة وأن يشفعكم في ذنوبي فإنه قال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صلى الله عليك وعلى آبائك وأولادك والملائكة المقيمين في حرمك صلى الله عليك وعليهم أجمعين وعلى الشهداء الذين استشهدوا معك وبين يديك صلى الله عليك وعليهم وعلى ولدك علي الأصغر الذي فجئت به اللهم إني بك توجهت إليك وقد تحرمت بمحمد وإثرته وتوجهت, وتوجهت بهم إليك واستشفعت بهم إليك وتوسلت بمحمد وآل محمد لتقضي عني مفترضي وديني وتفرج غمي وتجعل فرجي موصولا بفرجهم يا الله لا إله إلا أنت لا تهتك ستري ولا تبدع عورتي وآمن روعتي وعقلني أثرتي اللهم إن اللهم انقلبني مفلحا منجحا قد رديت عملي واستجبت دعوتي يا الله الكريم يا كما تأتي من فاردا da addu'an da yaron annabi da a'imma na sa a cikin naku ɗan ƙaramin nan babu duka ko ya fara sai ya yanke amma ya nuna cewa kafin a yi sai an yi sallama ga manzo Allah da sauran a'imma za mu yi da ƙarshe assalamu ala amirul mu'minin السلام على فاطمة الزهراء السلام على الحسن الزكي السلام علي على الحسين الصديق الشهيد السلام على علي بن الحسين السلام على محمد بن علي السلام على جعفر بن محمد السلام على موسى بن جعفر السلام على رضا علي بن موسى السلام على محمد بن علي السلام على علي بن محمد السلام على الحسن بن علي السلام على الإمام القائم بحق الله وحجة الله في أرضه صلى الله عليه وعلى آبائه الراشدين الطيبين الداخلين وسلم تسليما كثيرا nasu lokacin da muke so mu tashi yayi amma addu'a kan azzalumai wannan ba shi a mafati ba addu'a da zan karanta yana cikin addu'o'in ranar ashura mutum ya duba ikbarul amal zai gan shi ba shi a kowanne mai yiwa ba shi ma tsaman a wannan addu'a ce اللهم إن الأمة خالفت الأئمة وكفروا بالكلمة وأقاموا على الضلالة والكفر والردى والجهالة والعمى وأجر الكتاب الذي أمرت بمعرفته والوسيلة الذي أمرت بطاعته فأماتوا الحق وعدلوا عن القسط وأضلوا الأمة عن الحق وخالفوا السنة وبدلوا الكتاب وملكوا الأحزاب وكفروا بالحق لما جاءهم وتمسكوا بالباطل وضيعوا الحق وأضلوا خلقك وقتلوا أولاد نبيك صلى الله عليه وآله وخيرة عبادك وأصفيائك وحملة عرشك وحزنة سرك ومن جعلتهم الحكام في سماواتك وأرضك اللهم فزلزل أقدامهم وأعذب ديار وأخرب ديارهم واكفف سلاحهم وأيديهم وألق الاختلاف فيما بينهم وأوهن كيدهم واضربهم بسيفك الصارم وحجرك الضامج وطمهم بالبلاء طمة وارمهم بالبلاء رمية وعذبهم عذابا شديدا نكرة وارمهم بالجلاء وخذهم بالسنين الذي أخذت بها أعداءك وأهلكهم بما أهلكتهم به اللهم وخذهم أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذها عليم شديد اللهم إن سبلك طائعة وأحكامك معطلة وعلى نبيك في الأرض حائمة كالوحش الصائمة اللهم أعل الحق واستنقذ الخلق ومن علينا بالنجاة وعدنا للإيمان وعجل فرجنا بالقائم عليه السلام واجعله لنا ردعة واجعلنا له رفدة اللهم وأهلك من جعل قتل أهل بيت نبيك عيدا واستحل فرجا وسرورا وخذ آخرهم بما أخذت به أولهم اللهم أضعف البلاء والعذاب والتنكير على الظالمين من الأولين والآخرين وعلى ظالمي آل بيت نبيك صلى الله عليه وآله وزدهم نكالا ولعنة وعليك شيعتهم وقادرهم وجماعتهم اللهم ارحم الإثرة الضائعة المقتولة الذليلة من الشجرة الطيبة المباركة اللهم أعل كلمتهم وأفرج حجتهم وثبت قلوبهم وقلوب شيعتهم على موالاتهم وانصرهم وأعينهم وصبرهم على الأذى في جنبك واجعل لهم أياما مشهودة وأياما معلومة كما ضمنت لأو لأوليائك في كتابك المنزلي فإنك قلت وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف من قبلهم وليمكن لكم دي وليمكنن لكم دينكم الذي ارتضى لكم وليبدلنكم من بعد خوفهم امنا اللهم اعل كلمتهم يا لا اله الا انت يا لا اله الا انت يا لا اله الا انت يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم اني عبدك الخائف منك والراجع اليك والسائل لديك والمتوكل عليك واللاجئ بفنائك فتقبل دعائي واسمع نجواي واجعلني ممن رضيت عمله هديته وقبلت نسكه وانتجبته برحمتك انك انت العزيز الوهاب اسالك يا الله لا اله الا انت الا تفرق بيني وبين محمد وال محمد ائمه الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين واجعلني من شيئة محمد وآل محمد اللهم اجعلنا من شيئة محمد وعلي والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد وجعفر وعلي وموسى ومحمد وعلي والحسن والحجة القائمة ربنا وتقبل دعاء حج محمد وآله الطاهرين cajin wannan amma ba ku satin date ba ko? ok ba kai satin ba? ok yanzu yana nuna date?
ai ojo ban ciki bane
ji wani waye ne ya ga rige ba Allah ta'ala karka saurara wa karka saurara wa yadda mutane